الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 24 kenan na majalisi na 24 yanzu mun gama abin da ya danganci kira'ud dawabi wasu sufun ko a hayar dabbobi da kuma a jiragen ruwa duk abin da ya danganci dai transportation yanzu mun yi shi abin da ya danganci annakal ko transportation akwai tambaya akan wannan na'am na'am ma yahmilu alaiha na'am
wanda ba sa auna hand luggage da shiga cikin jirgi da ita don kuma matsayin ka na ɗan kasuwa za ka iya zuba mata wasu kaya wanda ma ya fi waɗanda za ka auna su ta ƙasa misali ka ba ka ta ƙasa kilo hamsin to ita ma wannan ta hannun da wacce za ka goya a baya za ka iya zuba mata wannan kilo hamsin ɗin da shiga da shi cikin jirgi wannan ya in kai ka kayi ta'addanci tunda abinda suka ce za ka iya ɗauka a kilo takwas ne waɗansu su sa takwas waɗansu sha biyu bil kathir da yawanci za ga sun sa kilo sha biyu ne
su ma da wani lokacin idan kamar za su ki kawo maka je to kuma sai su tilasta masu yi kariya bizabi kan kuɗi za ka iya fanshewa ta can kuma iska ya suke kawo maka jirgi akwai kamar saudiya za su kana da bukin rana kaza za ka sai ya zama da cewa jirgin bai zo ba kuma at the same time su ce maka sai ka biya reservation booking kuma dole sai ka biya in kuma baka biya ba ba za su biya ka to in dai sun karɓi kuɗin da kai ma za ka iya fanshewa da nan a'a ba za ka iya ba kuma idan suka yi maka aka sun yi zalunci na'am inda jirgi bai zo ba ai reservation idan kai reservation ne jirgi ya zo kaki zuwa shine za ka biya no show su saudiya suna tun da za ka yi taransa idan ka yi ko da taransa ɗinka idan bai wuce awa uku ba za su yi ba za su iya ɗaukan ka ba su sa ka a cikin wannan wani jirgin da za ka tafi su ciwo kayan ka daga wancan jirgin su sa a wannan ya ka dole ne sai sun tilasta maka sai ka biya reservation a'a ya ba za ba su ɗauke ka ba kuma ka biya kuma kuɗi wai idan suka ɗauke ka a sun ɗauke ka ɗin eh sun ɗauke ka Aha.
transit ɗin da suka sa maka wa ma'ana ƙasar da za ka tafi bai wuce awa biyu ba to kuma ba za su iya ɗauke kayan ka daga ciki su mayar wannan jirgin sai sun canza maka wani jirgi na gane an ƙara maka bukin ɗin to a wannan lokacin gwamnati ba za su ɗauke ka ba sai su ce sai ka biya reservation bukin saboda za su mayar da kai wani jirgin Mm, wannan sa- wan- wannan zalunci ne waɗansu airlines ba sa haka kamar ethiopian ethiopian da su a- a- da su egypt duk ba sa haka idan suka samu wannan jinkirin wanda ya zamanto saboda su ne suna yi maka wani bukin su saka a wani jirgin ba tare da ka biya ko kwabo ba haka zalika air france su ma a, su ma duk suna yin wannan da su lufthansa duk haka na san suna yi a mushkilan shine a, idan wato a a idan suka idan ka ba su idan kai bukin baka zo ba to shine a nan wajen za su caje ka nosho saboda ta kujerar za su tafi babu kowa Mm. to wanda yake kuma ka cuce su kai kai ne baka cika janubinka na yarjejeniya ba domin wannan tiket din da ka saya contract ce ka yi iltizami kanta za ka zo ka hawa wannan jirgi a lokaci kaza to kuma dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yin kamar yadda muka karanta wajen lilhamli ya zama to an haddade a zaman to ka haddada zamanin kai baka cika ba saboda haka kai ne ka zama to baka cika janubinka na a kasuwanci ba don haka za su iya ce- za su iya cajen ka idan da su ne su kuma ba su yi ba to su ma haƙƙi ne su biya ka ta'awil kaga inda aka san doka yanzu rannan wani- wani ambassador wani cikin ambasadojinmu yana ba ni labari wataran sun ya taho a cikin jirgi a At- daga atlanta zai zo new york sai suka tsaya suka yi transit a houston da suka yi transit- da- da suka yi transit a houston din nan transit din na awa ɗaya ne amma aka samu mushkila sai da suka yi awa uku sannan suka taho Yus- suka taho new york to sai suka zo kafin a tashi bayan tukuna dai sun kwashe su duk waɗanda aka samu nan jikirin aka kai su lounge aka ba su ab- aka ba su shayi da snacks sannan aka raba musu form ko a cikin form din aka ce abin da yake so ya rubuta ya rubuta sunansa da number passport ɗinsa da duk ƙasar da yake so ya je a duniya za su ba shi ticket free zuwa da dawowa a maimakon wannan jinkirin da suka yi masa kowace ƙasa yake so ba wai sai cikin wannan fa jirgi ne na cikin inta a abin nan domestic domestic flight ne amma ba suka ba mutum zaɓi ko ina mutum yake so a duniya ba wai a cikin america ba za su ba shi ticket zuwa da dawowa kuma ticket din ma business class to kaga wannan a a inda suka saboda ko ba wani abu ne yasa wai ba wai sun yi fi sabilillahi bane saboda abin da suke gudu a abin da suke gudu shi barista ya sani za a samu wani zai maka su a kotu watakila abin da za su caje su ya fi wannan kudin da za su kashe dukan fasinjar watakila wani zai ce wannan abin da aka sa aka aka yi masa zai ce sai an biya shi ta'awid damages damages din sai ya kai miliyoyi har ya fi wannan da kamfanin Eh? na'am a nan har kansu jirgi ake a yau a wani irin kansil din jirgi mu da wata ran mun zo an ce mana jirgi karfe bakwai ba mu baro lagos ba sai karfe ɗaya da rabi na dare Mm, tun karfe bakwai na lisha amma sai karfe ɗaya da rabi na dare na'am to akwai wata tambayar akan sha'anin kasuwanci akan sha'anin na'am abin hawa na'am ana kiransa me idle time wani irin mashin ne grader na'am na'am sai kamfanin su rike ma mashi suna biyan aikin ta kai kuma ka fito waje a kone yana jira ka zai ba sai su rike wannan sai su rike suna ta bata lokaci kuma a cikin contract da kai sani kai a gidan aikin hours to har abun ma ya wuce
a to ai saboda ka kayyade ne da zaman ba da masafa ba ba da aiki ba ka ce za ka karbi greda din nan wata daya Hmm? ka ce za ka karbe ta wata daya ko kuma ka za za ka karbe ta a kowace rana ga abin da za ka bayar saboda haka a ranar nan ba a duk tsawon ranar ne za ta yi aikin ba in ta yi aikin za ta zauna zuwa wani lokaci wannan lokacin da ta zauna ba ta yi aiki ba Hmm, shine idle time din ko abinda zaka biya bai kai abinda zaka biya yayin da take aiki ba saboda haka ai akwai ma adalci a cikin wannan malam matsalar da take faruwa in kai ka bada mashin din haya Mm.
sai su rike mashi a aikin time din su yi aiki da shi kai kuma ga wani yana so zai ja ka full time sai su su ta baka wannan dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin kana ta asara
to amma ba ba- amma a- a- asalin contract ɗinku ba an kayyade da zamani ba ne eh ayyade ake da zamani an karbi grade ta kwana nawa alal misali a wata wata ɗaya wata daya Mhm.
every item time da aka samu Mm.
dubu ɗaya da ɗari biyar Eh.
every one hour 10,000 wanda aka aiki da ita Mm.
in case suka samu maybe ko za su gyara wani wuri kafin ka ƙara ko ka aiki in ka samu delay na tsayawa to za ka rinka count kamar in ya kai awa ɗaya cikakkiya wannan awa ba za ka samu dubu goma ko complete saboda ba ya aiki da ita ba amma kana stand down Mm.
to haka ya sai rike ka su shaƙe ka wata rana ya ke sati ɗaya ko kwana uku ba ka ma yi aiki ba ta baka sani ba malam abdul abdulkarim idan ka hango cewa ga inda zaka samu dubu goma a awa daya amma watakila dubu goma nan ta kwana daya ce amma kuma ga shi nan ka kulle contract na ka samu contract ta wata daya duk da idle time din yana da yawa amma ke ta lissafin kwanakin akan kwana daya akan gun- du- dubu goma da zaka samu ta- watakila ta awa biyu ko ta awa uku zaka je ka yi tsara awa ɗaya ɗaya da zaka samu ta wajen kwana talatin to wanne ne ya fi maka ɗaya abinda za a baka contract wanda yake an tabbatar maka da samunka har na tsawon lokaci ya fi maka wannan abu ne wanda yake ya koma ya zuwa ga economic consideration kasuwanci ne amma dai shar'an shar'an wannan adalci ne Al-mushrimu- almuslimuna ala shurutihim na alhaji musa zai yiwu yayin da mota take tsaye su ba shi mota da ya aiki sannan ya
to a shi kenan in ba sai daba ba ce don nasu ne amma za a iya yi za a iya yi in sun yarda domin idan ka karbi wato idan ka karbi hayar mota daga idan ka karbi hayar greda daga wajen mai greda ya baka hayar ta wata daya yana da idle time wanda yake baya amfani da grader sai kai da kake da grader sai ka dawo ka ce za ka bani hayar motarka ga wani aiki na samu na awa goma ko kuma na awa uku uku a kowace rana za ka bani hayar ni kuma ga abin da zan baka maimakon ta zauna a idle time kana biya na dubu ɗaya ni zan rinka baka dubu goma saboda haka wannan shine al-ijaratu min al-batil wannan ta halatta ka ba wa mutum haya sannan ka dawo ka sake karban haya kai kuma wajensa in dai ba maksudin cin riba ba ne wato akwai dabara da ake a wajen wannan ake cin riba akwai dabara da ake ake cin riba sai mutum sai je ba ma banki gidansa haya ya ba banki gidansa haya akan miliyan goma sha biyu an fahimta? sai ya dawo wajen banki ya ce banki ku bani hayar gidan nan na shekara ɗaya ɗin da na baku haya a kan miliyan goma ni na baku a miliyan goma sha biyu amma kuɗi hannu za ku bani na ƙadar ni ku sai bayan shekara sai ƙarshen shekara zan baku sau da ka kaga banki ya ba shi miliyan goma shi kuma zai biya banki miliyan goma sha biyu yana nan a cikin gida bai tafi ko ina ba kawai takardu aka sa saboda haka miliyan goma ta zo zai biya miliyan goma sha biyu kaga cin riba ne wannan dabara ce aka yi ta riba duk da yake sun yi nassi akan wannan surar a dardir ya yi nassi akan wannan surar cewa ta halatta amma ya ce da sharaɗin in ba a samu salafin jarra na fa'an ba to in kuka ce za ka yi mu'amala da banki dama banki su ba san komai ba illa su baka kuɗi ka dawo musu da kuɗi wanda ya fi shewa amma kamar wannan surar da kake faɗa za a iya yin wannan a yi al-ijaratu min al-batil ka fahimta wani abu karim na'am na'am prof
malam kamar da ba a samu wannan mushkila amma saboda motoci sun tsufa hanyoyi ba su da kyau amma malam mutum ya zuwa tun da ba a kai sai ka ji haka sai ka iya fata a wani daga nan kan kuma za ka tafi ama sai mutum ya shiga ruwan da zai su da su da nasu kuna ɗan tafiya sai ta lalace malam ka kai kana da lokacin da za ka tafi aiki za ka tafi wataƙila application ne na kwana uku za ka je ka dawo to su yanzu abin da suke malam sai su ce a ta ta ko ku tsaya ku jira a gyara motan ko kuma kowa ya amfani da kudin sai shiga ta motan malam ni sai na ga nan shi wannan ta'akhir ba zai fa ba a nan tunda da an ba da kiyari cewa mutum zai iya naƙadi ko kuma ya ta'akhiri mutum ya dage shi ya ce a lambarin sai an kai shi tukuna tunda kuma dama wanda ya ce ijara ne alal balag
ijara ce alal balag gaskiya ijara ce alal balag ba ijara ce ta mu'ayyan ba kai ba ruwanka da wannan motar ka zo ka ce ne ka sai tiket ba san ma motar da za su saka ba saboda haka eh alwajib abin da za su yi kenan to amma saboda fin karfi ba yadda za su yi maka haka sai dai sai dai in za ka maka su a kotu ai gara ai haka din ai shekara biyar ana shari'ar wato rashin yin waɗannan abubuwan shine yasa ba mu shi yasa haƙƙin mutane yake salwanta amma da ana nuna ƙarfin shari'a a nan wajen in to da wannan amma malam kamar da gangan suke sai sun tara ku sai su ba ku sabo da mata da kyau tana tafiya ba kun tafiya da nisa ba ko sai ta tsaya a cikin daji kuma yanzu inda ake sata mutane dole ka cire kudinka
kwarai da gaske kwarai da gaske a gani to duk wannan duk wannan duk wannan breach of breach of contract ne
da ta tsaya kawai sai aka bar ɗaya daga ciki lauyoyi da kudinka da aka bar shi aka taho muna zuwa nan sai muka yi prepare sai aka baka shi a sa kotu wallahi yan kamfanin da kansu suka tuhu suka zo aka zauna da kushe shi sai sai suka bani
60,000 60,000 saboda sun sa a sarar da su amma sai suka bani 60,000 ayo nan ma da sauki ai kamata a ce miliyan 60 suka bayar na to mu ci gaba
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd sallallahu alaihi wasallam wa amma riba yace wa amr riba amma gidaje a mu ya wa mushahara to to kira'in su hayar su yana takunu muyawamatan tana zamantowa wuni da wuni rana da rana kowace rana ga abin da zan biya kowace rana ga abin da zan biya in gida ne ko kanti duk ya shiga cikin arriba ga abin da zan biya mu ya wamatan mhm, wa mushaharatan ko kuma wata-wata wa musanaha wa musanahatan ko shekara-shekara ila sanatin ya zuwa ga shekara ɗaya ko shekara biyu la tataghayyar fi mithliha wanda a cikin wannan lokacin la ta tagayyar fi mithliha ba a tsammanin gidan zai canza a cikin waɗannan lokuta a cikin shekara a ɗaya shekara biyu amma idan fatarar za ta zamanto gidan zai canza a cikin wannan tsawon lokacin to bai halatta ba saboda a lokacin nan akwai algarar saboda jihala ba za ka zo a- a a gidan da ake tsammanin zai canza ka zo ka ɗauki hayarsa da shekara goma duk shekara ga abin da za ka rinka biya idan kai wannan akwai garar a ciki sai dai ya zamanto shekara ɗaya ko shekara biyu saɓanin ƙasa kamar gona ita za a iya yin shekara goma shekara ashirin shekara talatin tun da fili baya canzawa a cikin 'yar fatara 'yar ƙanƙanuwa Mm. to shi kwa gida in fatarar ta yi tsawo zai canza to saboda gudun a rikici shi yasa aka ce sai dai ya zamanto a sanatu wasu sanatai gayan abin da suka kai shi shekara uku gayar abin da suka kai shi kamar a cikin a sharhul kabir shekara uku domin a cikin shekara uku ana tsammanin gidan zai canza domin a, wannan zai iya kawo rigima a, mutum ya zauna a cikin gida a an yi da shi duk shekara ga abin da zai biya har tsawon shekara uku da shekara ta uku ya ta zo sai ce shi gaskiya ba zai iya biyan wannan kudin ba ta yaya za a yi gida an zauna shekara biyu fenti di ya canza yanzu abin nan pop ake yi shi kuma wannan gida kawai an sa wani irin silin ta yaya za a yi a ce ci gaba da wannan sai rigima ta barke to amma idan fatara din takaitatta ce to za a iya sanyawa a ce shekara da shekara din gashi abin da za a bayar saboda lokaci da ba a tsammanin za a samu canjin wato almanfa'a na'am alaikum salam na'am na'am eh mm. idan dai kun yi ne zuwa shekara uku ko shekara biyu an cika shekara daya wata shekara za ta zo yana da haƙƙi a wannan contract ce ba za ka iya shigo da wani ba a maimakonsa ka ibtalin wato ka ɓata wannan contract ɗin tsakaninka da shi in shekara ta kewayo in dai kun yi ta shekara biyu ne dole sai ka jira dole sai ka cike masa shekara biyunsa in shekara biyu ta cika in yaso ka iya kawo wani a maimakon sa
ai shi idan ya samu ko wani yayansa ko wasu wasu ko kyauta ko wani gida mafi sauki ko dai nisa ko da shawarsu sai ya ce ma to ni zan sashi gidan nan da ka ka nemi shi ma daga bangaren sa a hatsare wato idan shi almusta'ajir ne shi wanda yake karban hayan ne yana cikin gidan sai ya samu wani gida wanda yake yafi sauki to idan ya zo ya nemi wanda ya bashi hayar gidan a warware domin ya koma ya shiga cikin wancan gidan sai ce a'a kwangil a abin nan contract ina da kai shekara biyu ce yanzu yaushe zan bar gida na haka ina neman wani ba zan yi ba to amma in ya ce ga shi na kawo wani ni na sami gida mai sauki ga wani zai tsaya a makami na ya ce ni ba ruwa na tsakaninku da shi kai dai ni da za ka biya na hayata shi ya biya ka abin da zai biya ka to wannan kaga an yi al-ijaratu min al-batin kenan ka zamanto kai al-musta'jir yanzu ka zamanto kai ne al-mu'ajjir ka ba mu wancan haya tsakaninka da wancan ne Hmm? amma sai da yardar shi al-mu'ajjir al-awwal domin zai iya cewa a'a kai na san ka ɗayanka biyu matarka ɗaya shi ko wannan matansa uku ɗayansa goma ban yadda ba to in yace bai yadda ba baka da haƙi kai na'am wannan kariya da station na gida bayan shekara
na'am ai mafi yawa yanzu agreement da ake yi kai da kake haya a cikin gidan Mm, gidan ya tafi sai ai kai ne sabon mm, amma ana ana sa wani close agreement in za ka Mm.
tashi sai ka yi renovating din gidan in tana ne ka mai da shi to its original state sannan ka tashi gaskiya gaskiya ana yi amma kawai Allah wannan abinci bai halatta ba an ma taba sani in naki Mm.
saboda yi wallahi ai bai halatta ba wannan sharaɗin ai bai halatta ba wannan sharaɗin
mutane ba su tabbayar ba domin a wai tambayar shine kan cewar ɗabi'ar gida ce cewa bayan shekara ɗaya a bayan shekara biyu zai zamanto kan cewa kimarsa ta ragu ya canza to yanzu wai abin da suke yi idan aka baka za a sa maka sharaɗi cewa idan ka tashi fita sai ka gyara gidan ka mai da shi a halinsa yayin da ka karɓe shi shi kuma a me ya ci wannan ladan da ya zauna mana ya ta kallon gidan haka ya gani ba zai canza ba Na'am.
amma naka ne ya ci riba Mm, saboda idan kamfani ne mm, wanda ya zama cewa propertinsa mm.
ana sa shi a balan shi da under fixed assets ahsant ba na depreciating Ahsan, accounting ba sosai. kwarai da gaske so to kaga ya ci nan ya ci can ya ya kwarai da gaske da yanzu idan ya zo a cikin balance sheet ɗinsa in ya tashi zai reporting a kimarsa sai ya yi amfani da wannan depreciation ɗin Mm. saboda haka akwai zalunci a wannan sharaɗin ga bari sana abin da ake Na.
yi. most agreement da na akwai zalunci daura za a shirya da su
wallahi akwai zalunci irin wannan ya kamata ku samu ku yi challenging ɗinsa a kotu nan ne ma ake abin amma in san other places a ai wannan matsalar kotu shi ne abinda ka zo da shi inda a gani a kotu take yi wasu ba wanda ka ce da shi sa ka san babbar matsalar mu yanzu kamar haya yanzu kama irin jihohin mu na musulunci a na kano a can wani shari'a court ba za ta yi certificate ko ba ishu tenancy ba saboda akwai wata tribunal da aka ware ita kuma ba wata da gani za mu tsara da su ba wata da wari ba wata da kowa yanzu shari'a court ba za ta yi educating akan civil cases ba akwai tribunal tribunal dole sai ran tribunal tribunal kawai kana zuwa dai kai bayanin agreement wanda kuka yi wannan tsayin da farko shi za a tafi a ba ka fara ba a sauran yadda to sai mutum ka iya da sharaɗin tun da dama ai an ci almuslimuna ala shurutihim a illa shartan ahalla haraman aw harrama halala sai ka ce wannan sharadi ya halatta haram
sai abu na biyu na'am eh, maganar mutum ya biya haya dama normally in advance ake biya Mm, ba ba wai ba za a jira sai ba ta mm, akhiri naqdan na'am lokacin da ka ba kuɗin kai kuɗin ma ba su zama naka ba Mm, tunda ai sai haya ta shekara ta ƙari mm, sannan ne abu amma za ka ba a maka da yin advance a sa mm.
to a sun zama naka eh, sun zama naka in midway Eh?
ka ce za ka tashi a an midway ka zaman tukan cewa zaka tashi fa bi hisabiha sai a ce- sai a da amma ka amma ya wajaba a baka sai dai baka yi istihqaqin sa ba sai idan ya zauna sai shekara ta cika sai ta cika sannan kai istihqaqin sa 100 bisa 100 na'am bai zama mulkin kamilan naka ba sai wannan lokacin malakiyar kamilan naka eh to in ka ce milkiyan kamera ya zamanto in ka ce baka mulkin sa ba ka zamanto ajiya kake kenan saboda haka in ya salwanta shi ya zamanto ba shi da komai tunda in ka ce hannunsa hannun hannun- hannunsa hannun amana ni ne magana a wajen kira wajen maganar istihqaq muka yi magana eh amma la tustahaq illa bi istifa'il manfa'a al ujra tajibu bil aqdi wa tustahaq bi istifa'il manfa'a manfa'a.
eh ba a kaga nan ba a samu istifa'il mun ba Mm.
nan abin da kisan yi tambaya kai in midway mm
sai shi ce zai tashi Mm.
nan haya zai tashi mm kashin kansa mm ko kuma kai kake son ka tashi shi mm akwai abu guda biyu mm so mafi yawa agreement da suke da nauyin suke da lokacin in kai ne za ka tashi shi mm you have to give him notice mm satin mafi nawa ne a wata shida na shekara wata shida na shekara a girma da hada in za ka sassa za ka ba da wannan in writing na- na wata kaza to shar'an dai idan aka riga aka yi akadin sannan abin da ke magana mm,
za ka mai da in kudinsa da suka rage wanda bai abin Eh.
nan za ka mai da masa Mm.
da kai ne ka yi.
mm, amma idan shi ne zai tashi mm, shi ma zai baka notice Mm.
ba lokaci ka zan tashi mm, to wasu lauyoyin in ka ta in kai ne ka tashi da kanka ba za su mai da maka ko mm. kwarai da gaske ai baka da haƙi baka da haƙi ai ijara aqd ne lazim da bai ha- idan ka zo ka ce kai ba za ka ci gaba da zama ba Mm. to shikenan ba ka ci gaba da- ba za ka ci gaba da zama ba fita amma kudin ka ba zan dawo maka da shi ba saboda mun riga mun yi ittifaki wal muslimuna ala shurutihim wa awfu bil uqud saboda haka in ka ga dama ka nemo wani ka sa amma sai da yadda ta Mm, in kuma kai in kuma baka ga dama ba ka bar gidan ya zauna haka har shekara ɗaya naka ne haka zalika shi ma mai hayar ba zai iya cewa zai kore ka ba ya samu wani wanda zai biya ba zai iya cewa zai kore ka ba duk wannan illa bi taradi sai idan kun yar- kun yarjejeniya da juna kun yarda to sai ya zama to wannan yarjejeniyar da kuka yi me za a ɗauke ta iqala ce ko ka fasho ne in ka ce iqala ce wato kun yi wata sabuwar hayar kenan wani ciniki kuka kulla wasai fashu ne kwanci ya- wato a- a- a sun ce wannan akadin da aka yi ne wannan yarjejeniyar da aka yi warware ta ne Eh, amma sai ya zama to bitarabi da yarjejeniya da juna alaikum salam duk da- za mu zo wannan matsalar ma yanzu a nan gaba na'am na'am dan wanda aka ba haya yana cikin gidan an bashi haya shekara daya na'am da ya wata shida sai ya mutu mm, sai magaran shi suka ce su ba wanda zai zanna gida cikon kuɗin wata shida suke so mm, mm.
dan wajen yaya za a yi Eh, wa- wannan sai sai dai a yi musu muhabati a tausaya musu in aka tausaya musu in suka ce ba za su iya ci gaba ba saboda abin ya yi musu wahala ba za su iya ci gaba ba to za a iya kyale musu amma shi ma sai da yardar Hmm? sai da yardar ga abin nan za mu ga matsalar duk za ta zo a nan wajen Hmm. sai da yardar su a shi al-mu'jir ko al-mu'ajjir na'am tsaya tukunan kawo wannan matsalar ai ga ta nan a cikin uh, wannan wani abin da ne da death of either of the parties does not necessitate the revocation in ɗaya daga cikin ɓangarorin yarjejeniyar ya mutu wannan ba zai sa a warware akadin ba however the heirs of the lessee may terminate the ijara contract if they can prove that the contract has become as a result of the death of their legator too, too onerous for their resources amma su magadan dan hayan idan suka iya tabbatarwa kan cewa ci gaba da biyan hayar ya zamanto mai tsanani ne akan abin da suka mallaka akan abin da aka bar musu na gado ba za su iya ba to wannan suna da haƙƙin su nemi a warware wannan contract din suna da haƙƙin a warware ta amma a bisa asalin ka'ida shine kan cewa ita ijara tunda aka dine lazim mutuwar ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ba zai ɓata ta ba magaji dama kun san magaji mai gado kamar yadda yake gadon dukiya haka yake gadon haƙoƙi da iltizamat Mm, saboda haka zai ga- za su gaji wannan haƙƙin ana amma shi ne kamar abin da yake cewa shekara sun ya biya aure kafin ya mutu Mm.
ya biya na shekara daya Mm, an yi wata shida su bukatar da suke a musu da kudin wata shida Mm.
ba wai kudi za su bayar ba a dole ne su in- in- ai shine in suka ce in suka ce yanzu in muka mu ba ma buƙatar gidan nan a da musu da kudi aka ji ba ma bukatar gidan nan kuma abin da aka bar mana bai kai ya kawo ba ga haƙoƙi a kansa idan ba mu a dawo mana da wannan kuɗin ba tsananin zai mana yawa saboda haka a warware wannan contract a dawo mana da kuɗin wata shida to a cikin irin wannan hali in za su iya tabbatarwa bilbayyana kan cewa ci gaba da wannan a su kammala wannan akadin na ijarar zai zamanto ya takura musu to almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani zai kawo sauki sai a warware a dawo musu da kudinsu na'am wuce na'am eh eh na'am bot na'am mm shekarun eh eh kwarai kwarai da gaske shi ai da yake ƙasa ce wannan akan gida ne to ai asalin akadin da aka yi na bot akan ƙasa aka yi tunda akan ƙasa ne za ka karɓi hayar wannan ƙasa ka gina gida ka yi amfani da shi na waɗansu shekaru daga baya ka dawo masa da gidansa wato abin mamaki yaushe ne ne ko nake karatu sai na ga a cikin mudawwana surar bot din nan sun kawo ta malik ya kawo ta ka bayar da filinka haya abinda za a biya shine mutum ya gina gida a kai ya amfani da shi na waɗansu shekaru sannan ya dawo maka da filin in ka ce kuma za ka iya cewa ya amfani da shi bayan waɗansu shekaru sannan ya rushe ya dawo maka da ƙasar ka yadda take
kuma da akwai lokal da ake yi wannan kuma muna yara tun kafin na kai na'am lokacin da yaran suka tafi da su mm so can abin da ake yi kai za ka karɓi tsohon gida mm ne sai ka gina wa mutum mm amma kai shagunan kake so shagunan eh amma eh za ka gina mar gidansa gaba ki kai tsohon gida ka rushe ka gina mar mm to bayan ka gina mar kulmar nan shi hayan ka ne za a dinga zamewa
hayar gidan gidansa eh mm a hayan shaguna hayar shaguna nan ma da za a shaguna kamar goma na'am amma kai za a gina ma gidanka mm to wannan kudin hayar Mm.
za a dinga zamewa ana zamewa har ya kai lokacin da cewa shi kudin da ya kashe ya gina gidan da shaguna kana kuma sai dinga biyan haya mhm. sai ya rinka biyan haya akan
ya warware kuɗi bayan ya warware kudinsa Kuma gida za a samu Eh.
haka a bakin titi Mm.
kuma akwai da ake cewa yan kwaji da sauransu haka mm mm so sai kai ka karɓi gidan kai ba haushe Mm.
rushe gidan ba baki daya mm sai ka bar gidansa inda zai zauna da iyalinsa mm amma kofar gidan sai a yi shaguna mm to kai za ka karɓi shaguna kai da ka gina gidan yawai za ka ce to wannan shaguna guda goma mm duk wata kowane shago fan biyar mm
kai haka za ku yi da shi Mm.
amma kai za ka yi ba wani fan ashirin mm shago mm ina fata Mhm, wato ka karba hayar shagunan daga wajensa shi mai gida bayan kuma kai ka gina masa gida yawwa Mm, guda goma kai kila guda biyu kawai kake so mm, To amma sauran kuma kai za ka yi san ba mutane ko fan ashirin ko fan ashirin da biyar mm, to amma kai ba za ka biyan shi ba don ka samu wannan kudin za ka ta kasuwanci ne da kudin ka shi kana biyan shi ana cikin da wani akan fan biyar fan biyar har sai shekarun da suka zo ka biya shi mm, to kai wa'annan kuma sha- shagunan guda takwas a shekara ɗaya ko biyu za ka samu kudin da kama za ka gina wani gidan ne mm, mm, mm.
wannan transaction ɗin shi malam ba ba a ciki Mm, babu riba tunda sai ya zama to kan cewa lokacin da aka yi kamar ya baka damar kai amfani da wannan ne zuwa wannan lokaci kamar ya baka hayar kasar amma ba ka yarda ba shi ya gane abin da wa'ancan suka ba ka
ai ko bai gane ba amma dai abin da aka yi shine kan cewar a, ya baka hayar gidan filin da ya gina gidan na waɗannan shekaru da ka rushe gidan ka gina masa kudin hayar ga baki daya shine kudin gina- gidan da ka gina masa da kuma hayar da a, a, da kuma abin da za ka rinka bas- bashi na hayar waɗannan kantinan shine hayar ƙasar da ka yi Eh, to kai kuma daga cikin wannan zaka samu amfanin da zaka samu shine zai sa ya zama to har ka samu ribar ka har ya wuce kudin da ka riga ka gina shi Mm, wannan ya halatta wannan duk yana daga cikin ai sura ce ta BOT din ita ma eh na'am Haji Ibrahim na'am in na fahimci maganar profesa eh cewa ba a sa kayan ba da shi kamar wanda ya gina gidan ko ba sa mudda ba har abada A'a malam, ai dama abin da ake kana ana gina gidan ana lissafin kudin. Misali a ce gidan an gina shi a miliyan ɗaya.
mm Shi kuma yana da shago guda goma.
mm Sai baka kowane shago a kan dubu ɗari.
mm Kaga cewa shekara goma za ka gama biyan sa.
mm So na akwai muddin dama akwai.
mm Cewa ga shi cikin shekara kaza za ka gama biyan sa. kuma ka gama biyan sa wannan kudin ko kuma duk shekara za ka dinga biyan shi miliyan ɗaya.
Shi ya ba kayan shagunan.
kudin haya shaguna Yawwa, eh.
har abada Har a ko kuwa?
a'a in ka riga ka biya in ka riga ka biya shi kudin wannan na miliyan ɗaya eh, an gama wancan yanzu kuma za ka dinga yanzu kuma in ya ga dama zai iya biyar bar bar maka dubu ɗari ɗari kawai ma kayan wannan yanzu ya zama nashi ya kuma.
zama mallakarsa Mhm.
An gane su wannan.
kai lalle wannan akwai akwai ta'aqida akan ta shi yana cikin gidan an gina masa gida a miliyan ɗaya da aka gina masa gida a miliyan ɗaya ga kuma shaguna ga shaguna ga shaguna zai rinka bayar a a a ya gina su zai rinka bayar a- a- ya karba hayar gidan ya karba hayar shagunan daga wajen mai gidan wanda ya gina masa kuma ya ba mu waɗansu haya yawwa ko ya kama je matan din yanzu dai tsakanin su shi ya gina mai gida ga shaguna guda goma gida da aka gina da shaguna ya tashi a miliyan ɗaya eh to yanzu abin da yarjejeniyar take tsakanin su shi ne wato shagunan ne da za ka dinga biyan dubu ɗari kowane guda ɗaya akan kowane guda ɗaya shi da ya gina gidan ko ku- a'a a'a sh- shi ne wanda ya gina gidan Eh.
zai dinga biya
dubu ɗari kowane shago kowane shago ɗaya to kaga malam a shekara akwai miliyan ɗaya kenan.
Mm, shi kuma dama gidan ga baki ɗaya an gina shi miliyan goma mm, to kaga an yi shekara goma ya gama biya mm.
ina fata an gane to amma waye zai biya ba shi mai gidan ne zai biya ba aiki tunda ba zai biya mai gida ko kobo ba haya.
shekara daya kamar ya biya miliyan daya shekara biyu ya- ba zai bada ko kobo ba ya biya miliyan waye ya biya miliyan ɗaya shi wanda ya gina gida wanda shi wanda ya gina gida ya gina gida sannan kuma ya biya mutumin miliyan ɗaya ni ban gane ba Eh? Kuma- shekara goma ba zai biya ko kobo ba hayar da yake samu tasa ce Mm. saboda haka ya riga ya samu miliyan gomansa a cikin shekara goma ya mai da kudinsa Mhm.
Daga shekara ta sha ɗaya.
zai rinka ba mai gida kudi na hayar da ya yi amma a- a- abin nan a, shi kuma ya ci gaba da bama waɗansu yana samun ƙarin kudi a kan wannan yana samun ƙarin kudi to a gaskiya idan ya zamanto cewar sun yi ne da contract ɗin bashi kan cewa zai gina masa gida Uh, zai gina masa gida sannan shi kuma ya biya shi kimar kudin wannan gidan to kaga wannan ya zama to bashi amma inda sun yi ta ne da sunan ijara ta ciniki ta wannan duk irin yadda suka sanya sharaɗi ya halatta amma in sun yi da kan cewar zai gina masa gida a bashi kuma zai fitar da bashinsa daga kudin haya da zai rinka samu to ya cin miliyan goma nan nan zai tsaya da abin da ya kare akan wannan ya zama to salafin jarra na fa'a saboda haka kaga irin wannan yawanci irin wannan abin da ya kamata su yi kaga inda da fikihu a cikin irin wannan sai a ce to a zo a yi ta ijara in aka yi ta ijara a duk irin yadda za a sanya na sharaɗi akan ya samu riba akan wannan wannan babu komai Mm. alaikum salam na'am airtel na'am must yau waje Mm.
da kuma su shekara goma misali mm.
kai da kai sun yi contract Mm.
daga baya kuma zuwa ta ratsa Mm.
ana iya breaching contract din tsakanin kuma magada idan can kuma ga na duba matsala kuma aka ce za a kashe wannan service din gaba ɗaya na wurin zai ɗauki a babu zancen breaching da kon- ai inda ake breaching inda ake warware contract din idan ya zama kan cewa su leases din wanda suka karbi contract din akwai tsanani a kansu su ci gaba da biyan kudin haya amma wannan airtel ta karbi kudin mas a wani tsanani ne akan Air- a- abin nan kamfani ne babu wani tsanani a kansa ai maslahar magadan ne ma ya zama to an ci gaba da wannan contract din eh na'am mu ci gaba to na'am ma amala muktar malam na ce na irin kamar misali wanda suke karɓa haya gida mm bayan sun karɓa sai su renovating da kansu su kashe kuɗin su su gyara shi mm sai su zauna a wani lokaci
wasu sai- kuma za su iya suka zauna a gidan a ɗan lokaci kaɗan sai mai gidan ya zo ya ce zai tashe su kira ko wannan da suka kashe suka yi yara eh wannan dole zai zai biya su babu laifi su gyara gidan su ce kudin da suka kashe na gyaran gidan a maimakon kudin haya na lokaci kaza to ma da in mm.
ka sa ɗan haya shi kuma kamar yadda kai magana in ya zo ya yi gyara a cikin gida ya kamar yi fashe ya zo ya fasa gidan gaba ɗaya ya rubuce maka gidanka shi ba zai biya ka wani abu in ya zo tashi da sharaɗin da- da yardarka eh da yardarka ya fasa maka gidan babu yadda ka a an babu yardarka ya yi ta'addanci ya yi ta'addanci
ba ba fasa ba faɗa kuɗin hankali to yau da gobe fassawa da canza kaga abinda yake akwai abinda ake ce matarmim ya zamanto kan cewa al misali ya ya farfasa bango a sake masa a a a plaster a sake masa fenti wannan fa malam kawai zama yana zaune a gida yau da gobe
wai wanda fashe-fashe kake nufi eh o wai gyara a wannan gyara ne lalacewar gidan in ya lalace ya gyara shi wato kamar yadda zamu kamar yadda wato a cikin ijara a cikin ijara haƙƙin haƙƙin wato kula da gida na yadda za a iya zama a cikinsa haƙƙin mai gida ne saboda haka idan gida ya zamanto ba za a iya zama a cikinsa ba kamar rufi ya faɗo ko garu ya faɗi sai an sanya abin nan kwano to wannan haƙƙin mai gida ne ya gyara shi idan mai haya ya gyara shi to sai dai in- in in mai haya ya gyara shi to mai gida zai biya shi ko kuma ya zabtare daga cikin hayar da yake biya ya ce a maimakon hayarsa Mm, sawa'un a a sawa'un yayi da izininsa ko ba da izininsa ba Mm, tunda ita contract din ta ijara yarjejeniyar ta ijara ai ta riga ta gabaci wannan abin da ya zo ya faru to kuma ba za ta waru a- a a- idan ya zamanto ita a gidan ba zai yiwu a ci gaba da zama a cikinsa ba to ijarar za ta ko- a- a- a- a- a- za ta rushe gabaki daya sai dai idan shi almu'ajir ya zo ya gyara shi ya inganta shi da za a iya zama a ciki sai ya zama kan cewa ya ci gaba da zama amma haƙƙinsa ne ko bai halatta ya sharɗanta masa kan cewa babban gyara shi almu- a- almusta'ajir shi ne zai yi ba duk da yake yanzu na ga wani tawajjuhi da ya zo a wannan conference din da aka yi na ayofi ko wani daga cikin malamai da ya fitar da da ya fitar da takarda yake cewa da sharaɗi za a iya sharɗanta ma shi ɗan haya a ce duk ma wani babban gyara a kansa yake to wannan a, ina so in ga takardar na ga hujjarsa amma dai abin da yake hatta a cikin abin littafin fikihu da kuma ma'ayiru shar'iyya shine kan cewa abin akan shi mai gida yake bai kuma halatta a sharɗanta shi akan ɗan haya ba wannan abin da yake shi ne dalilin da ya sa wacce kudin wacce kula ake rubuta cewar at the end of this tenancy Mm.
zai tashi Mm.
sai ya bi da gidan to the status quo kamar yadda yake a da Mm.
saboda in in an koma bangaren yan hayan ba ba su da kirki a kai.
Mm.
ka ba da gidan ka tsabta komai da komai da filasta da fenti da komai Mm.
mutum kan ya tashi sai masa kaca kaca masa raga-raga ga ka zo kafin ka ba wa wani haya sai ka kusa kashe kudin abin da ya abin da ya sai ka kayo ai da abinda ai da abinda yake a laysa li irqi zalimin qarar da abinda akai ta'addanci akai to mutum kana da haƙi in kai ta'addanci kan cewa ya gyara amma in abu ne wanda yake bisa al'ada yana zuwa yaran iri biyu eh akwai internal mm, renovation na decorative condition na gidan mm, akwai kuma structural defects mm, wanda ya faru mm, not by the making of internal mm, to wannan dama in wannan akan ranta yake mm, mm, anything structural mm, za za a gyara ta za a kira ranta yake mm, mm.
akwai kuma irin natural abubuwa da suke faruwa kamar disasters kamar guguwa iska Mm.
wuta Mm, da zai da sauransu wannan su kuma akwai inshora mm.
wadda ake to waye zai dauki inshorar haƙƙin waye yayi inshorar gida mai gida mai gida ba dan haya ba eh to don haka ga akwai adalci shi ma dai kai ana iya yi saboda za su iya dubiya saboda negligence su bari gidan ya lalace ko a yi gobara ko a yi wasu abubuwa to in aka tabbatar da haka to shi ma akan sa yin inshora don ya amfani da ya gyara ina ganin inshorar iri biyu ce akwai inshora wadda yake za a yi daga abin da shi dan haya ba shi da hannu a cikin kawo ta wannan zai zamanto a kan mai gida akwai inshorar da za a yi a kan shi negligence ɗinsa kama alal misali inshorar da za a yi a kan amfanin yana girki da gas a kan ko lantarki wanda to amma lantarki zai iya zamantowa natural wannan amma wannan amfani da gas zai iya zamantowa ko da ke ko lantarkin ma zai iya zamantowa akwai ta'addanci a ciki kamar alal misali ya zamanto cewar yana sanya yana sanya ma wuta waya abinda socket abinda ba zai iya dauka ba to ishe wannan inshora za a yi dora ta akan shi almustajir ya kamata fa mu ci gaba na'am tambayar ka ita ce ta karshe mai wiki hausa
ne kamar yadda ake zan zauna gida ka ce sana ko sanadiyar Mm.
sai mutum ce zai shekara biyar Mm.
amma zan gyara gida duka duk abin da ya bata na shi zan gyara shi yadda gaba ni ban baka amma duk bayan shekara biyu shi ne gida nan wani akwai suna kara kuɗin gida Mm.
don haka ba zan kara ma kuɗin gida ba Mm.
kai kuma idan ka tashi zaka damu da gida na daidai Mm.
wannan ya yi kenan
to amma gaskiya wannan akwai nau'i na na a wato a to wato ba zai kara ba zai kara ijarar ba kudin haya za ta zamanto tana nan amma kuma da sharaɗin kan cewa za ka gyara gidan za ka bayar da shi to ai kaga akwai jahala a ujirar saboda ujirar da za ka bayar a shekara biyar shine kudin da za ka biyar na shekara ɗaya har sau biyar da kuma gyaran da za ka yi in ka zo tashi gyaran da za ka yi in ka zo tashi sananne ne ko ba sananne ba ba sananne ba ne saboda kaga an samu jahala a cikin ujira in aka samu jahala a cikin ujira ciniki bai yi ba
amma ba da abin da sa suke haka shi mai gida tsoron kana fata mai gida shi kuma wata abin sai ke biyan kuɗin wanda ya sa doka saboda kada wani ya ƙara kuɗi kai kuma ka bashi notice
gaskiya dai wannan sharaɗin wato zai kai ya zuwa ga algarar wato su shurut a cikin shari'a hanya ce ta yadda masu yarjejeniya za su tabbatar ma da kansu maslaha so da aka an buɗe ƙofar shurut sosai musamman a matsabar malikiya da hanabila an buɗe ƙofar shurut mai yawan gaske to abinda kawai yake kayyade shurut a wajen ciniki shine idan sharadi zai kai ya zuwa ga abinda aka haramta kamar ya kai ya zuwa ga riba ko ya kai ya zuwa ga garar ko ya kai ya zuwa ga cin dukiya ba da haƙƙi ba ko ya kai ya zuwa ga algus to duk waɗannan shurut din ba za a yi su ba to haka kamar wannan sharadi da ka kawo shi duk da zai zamanto cewar maslahar kowanne daga cikin su ne maslahar mai haya ne cewa an a, ba ƙara masa kudin haya ba maslahar kuma shi wanda yake mai gida ne na kan cewar ba bata masa gida ba kaga duk suna da maslaha saboda haka bisa muktadan shari'a irin wannan shari'i shi ake karba duk shari'i da zai zamanto maslahar kila tarafain ne dukkan bangarorin guda biyu shari'a tana yadda da shi to amma mushkilan in ka duba yadda shari'in aka yi shi zai kai ya zuwa ga algharar a ciki shine kan cewar shi wannan duk da yake yana ganin maslaharsa ne shi dan haya duk da yake yana ganin maslaharsa ne amma bai san irin kudin da zai kashe ba wajen gyaran wataƙila idan da da ya zo gyaran sai ce ni da ma na kyale shi ya ringa kara min kudin hayar da na huta an shi ma ba zai yi hanta a samu wata illa da wata kai shi ba ba zai a a yo, a hannunsa yake ya san abin da zai kawo ya san abin da nake faɗa dan hayar zai iya faɗan haka alal misali ya san abin da kudin pop zai zama ba zai saka ci ba eh to duk da haka duk da na'am a'a watakila ai shi abinda za a kara masa abu ne wanda yake an san shi a kasuwa an san yadda haya take zama don karshen ta ma in yace zai karar yanzu kamar irin yadda kudaden haya suka zubo a suka a suka yi kasa a Abuja watakila a sami irin wannan ana ta neman yan haya so maimakon ya kara ma sai ma watakila wani lokaci ma ragewa ake to kaga duk saboda irin wannan shi yasa wannan sharaɗin nake ganin gaskiya ni dai a fahimta ta sharaɗi ne zai kai ya zuwa ga garar kuma ba lallai ya zama to abinda zai tabbatar da maslahar shi wanda ya sharɗanta shi ba na mu ci gaba bai halla a zahar matan
wa ya qawul kira'u fiha ala wajhayn to alkira haya a cikin wato gidaje yana kasan yana afkuwa ala wajhayn a fuska biyu ahadihima ɗaya daga cikin fuskokin ta'ayinul mudda ayyana mudda wato zamani na lokacin hayar fayalzamuhuma to fayalzamuhuma yalzamuhuma na'am yana lizimta su wannan muddan in aka ce gashi shekara daya to yana lizimta su a shekara daya walaysa li ahadihima halul kira illa bi ridal akhar baya ba shi daya daga cikin su ba shi da haƙi na ya warware wannan yarjejeniyar hayar da aka yi illa bi ridal akhar sai da yardar daya wato ba za a yi unilateral wato revocation ba ka ce ka warware a kai abin nan ba za ka ci gaba da wannan hayar ba ko kuma ya ce kai ka fita ni na samu wanda zai mu wanda zai karba saboda ijara aqdun lazim shi ne wannan ka'ida ce ta shari'a akwai uqud waɗanda suke ja'iza amma ijara aqdi ne yarjejeniya wacce take wajiba a cika ta saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud na'am sannan ga wannan ya fito da wannan agbon da jana cewa mun yadda zan iya zafin kai ba za ka zaminatin haika a za za a iya yi dama da da agreement a idan aka lokacin yi lokacin yi za a iya cewar wannan ijara ta shekara ɗaya ce amma kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin duk lokacin da ya ga damar a fita daga ciki zai sanar da ɗayan ya ba shi lokaci kaza in ya ba shi lokaci kaza to yana da haƙƙin ya warware in ya yadda da kan wannan shikenan in sun sanya shi a cikin sharadi eh in sun sanya shi a cikin sharadi eh in sun sanya shi a cikin sharadi ya halatta na'am na'am arama na'am
shi wanda a ne kuma tunansa sai canza abin da kuke nufi na zai amfani da wannan wuri ina nufin kuma matsala ce da kuka
Ah, ya, ya saba sharadi in ya saba in ya saba sharadi ah, shi almu'ajjir al yana da khiyar imma ya bata ijarar gabaki daya wa imma kuma ya nemi at-ta'wid ya nemi ya musanya masa yace a'a wannan maimakon abin da kake biya ga abin da ya kamata ka biya saboda ka saba sharadi na'am
na'am
wasani fuska ta biyu da ake yin ijar da ake kira'in gidaje ibhamul mudda ya zamanto kan cewar ba a bayyana mudda ba kamar kamar fadin sa akribi kaza wa kaza li shahr zan dauk zan yi zan bayan zan baka haya da kaza da kaza li shahr a kowane wata zan baka hayar wannan kantin kowane wata dubu goma za ka rinka bayarwa ba a faɗi tsawon wata nawa ba ba a faɗi shekara nawa ba kawai aka ce kowane wata ga abin da za ka biya
to kowane ɗaya daga cikinsu yana da haƙƙin ya warware wannan hayar matasha a lokacin da duk ya so ya bayar gwargwadon abin ya biya kuɗin haya na gwargwadon muddar da ya zauna tunda ba a iyakance mudda ba na'am na'am kwatankwacin wannan nema ibn al-majishun abdulaziz ibn al-majishun daga cikin fuqaha'ul madaniyina kai ne kake tambayar 'yan madina to gashi nan ga ɗayan nan abdulaziz ibn al-majishun na'am annahu qala sai dai shi ibn al-majishun ya ce yalzamuhuma ash-shahr al-awwal yalzamuhuma ash-shahr al-awwal watan farko dole ne ba za su warware a cikin watan na farko tunda ya ce kowane wata ga abin da zaka biya to kamar yadda sa ta nuna kan cewa sun sanya akallal mudda wata daya to ba zai zo a cikin tsar- tsakiyar wata ba ya ce a ya samu wani kantin da za a bashi kasa da haka saboda haka a, da Allah a kyale masa a- a a yi lissafi abinda zai bayar a cikin watan ibn al-majishin ya ce a'a yalzamuhuma ash-shahrul awwal ya nuna abin mai mai ibn al-majishin ya hararo ya hararo wato shari'ar muhimmancin tsare alkawari tsare yarjejeniya tsare contract tunda an sanya wannan a cikin contract a shari'i to dole a cika na'am fa in hadama jami'uha in taqama al-kira to idan gidan gabaki ɗaya ya rushe to wannan hayar da aka yi yarjejeniyar hayar ta ruguje domin dukkan abin da manfa'a ba za a yi istifa'i da ita ba to wannan yana, yana warware uh, ba zai yi a istifa'in manfa'ar ba to yana warware a haya shine suke faɗan mala yustaufal uh, wato halaku ma yustaufa minhul manfa'a ينفسخ الكراء بهلاكه وهلاك ما يستوفى به المنفعة لا يهل- لا يفسخ الك- لا ينفسخ الكراء ال- لا تنفسخ الإجارة بهلاكها abinda sai da shi ne za a iya cin moriyar abinda aka yi hayar dominsa to idan ya halaka ijaran mata ruguje amma abinda mai amfani da moriyar ya zamanto cewar ya halaka ba, ba zai iya amfana da moriyar ba to baya rushe ijarar don magajinsa zai iya tsayawa a makaminsa Eh, wannan ka'ida ce da suke fada dardir yake fadanta na'am wa in hadama ba'daha lam yalzam rabbaha islahuha inda ibn al-qasim idan kuma sashen gidan ne ya zamanto ya rushe to mai gidan baya lizimtarsa ya gyara wannan gidan a wajen ibn al-qasim ba dole bane saboda haka sai a rage a ce to ai tunda zaka yi amfani da nan wajen ka ci gaba da amfani da shi khilafan li ghayri sabani ga waninsa waninsa ya ce shi a, sa- sabani ga sauran malamai a, ba ibn al-qasim ba a cikin mazhaba wanda suka ce idan ge- idan bangaren ta- idan bangaren gidan ne ma ya ruguje to shi ma wannan al-ijara tanfasir ban san menene mashhurul mazhaba ba akan wannan mas'ala tsakanin maganar ibn al-qasim da kuma maganar sauran nasu la'alla in muka dawo bayan sallah azhar insha Allah zan duba khalil ya fito mana da mashhurul mazhab na'am wa yajuzu kira'uha min dhimmiyin ya halatta mutum ya bayar da hayar gidansa a wajen azimi wanda yake ba musulmi ba wanda ake zaman amana da shi azimi shine wanda yake zaman amana karkashin musulmi wa fi hukumihi almusta'man ana ba ma almusta'man wanda aka bashi amana wato wanda ake wal mu'ahad wanda aka yi alkawarin zamantakewa da shi wato wannan lafuzza ne guda uku da ya kamata mu san su azimi yana karkashin daular musulunci minorities da suke karkashin daular musulunci almusta'aman wanda yake shi ba dan kasa ne musulmi ba wataƙila ma ƙasarsa suna fada da musulmi sai aka ba shi aminci ya shigo ƙasar musulmi ya zo ya zauna aka ba shi aminci ya shigo kamar yadda ake ba ma kafirai visa su shigo cikin ƙasashen musulmi eh? a idps idps ba musulmi ba ne Eh, amma ana maganar wanda ba musulmi ba wannan akan wanda ba musulmi ba idan ba musulmi ba ne yanzu kamar irin tourists nan da suke zuwa da da da yan bindiga suke karbe su a misra wai sun zo suna saboda sun zo suna shiga hotel suna shan giya bayan an ba su visa su shigo wannan ta'addanci ne saboda musta'amanuna ne an ba su amana وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله wannan fa ajirhu is- shine al-ijar shine bashi amin- aminci akwai kuma al-mu'ahad wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi alkawarin zaman lafiya da shi a shine a a wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin suratul nisa a a a آه، وندي يكي إلا آه، آه، آه، بينكم وبينهم ميثاق آه، ف- فإن كان ف- fa in ka a- a- wannan a- wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu- a, kafin wannan ma tukuna inda Allah a, a, illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirar suduruhum to al- alqaum alladhina bainahum wa bainakum mithaq sune waɗanda ba musulmi ba yan wata ƙasa amma kuna da mu'ahada kuna da alƙawarin zaman lafiya tare da su to huku- kowaɗanne daga cikin waɗannan suna da amana a suna an tsare jininsu an tsare dukiyarsu kamar da aka tsare jini da dukiyar musulmi wannan domin musan wannan ne a a- wannan alkardawi ya yi kyakkyawan bayani a kansu a cikin fiqhul jihad dinsa da ya na'am wanda rashin fahimtar wannan yana sanya mutane da dama waɗanda su a- a- a- a- a- yan uwanmu da fitina ta afko a gare su suka ɗauki mata ma'ana ta jihadi mummunan fahimta yan alka'ida da yan a da'ish da kuma masu bin su yan su boko haram da su yan ansaru da sauransu duk rashin fahimtar wannan yana daga cikin abin da ya kawo musu taklid suka je suna halatta jin- zubar da jinin wanda yake ma'asumud dam shari'a ta tsare jininsa azimi almusta'man almu'ahad azimi walmusta'man walmu'ahad shi malam wa shi ɗan ƙasa ne shi ba lallai ya zama dan kasar ba shi ma almu'ahad zai zama cewa dan wata ƙasa ne Mm? amma tsakanin ƙasarsa da ƙasar musulmi akwai alkawarin zaman lafiya kamar 'yan huza'a wanda suke alkawari lokacin hudaybiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafirai ne su dan haka da quraish suka far musu da yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka ya je ya yake su saboda sun keta alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam hau haƙƙin su na tsare jinin su kamar haƙƙin musulmin madina ne Mm? to kuma almu'ahad zai iya zama to yana zama tare da musulmi ne yana zama tare da musulmi bisa alkawari bai zamanto cewar wa- wato kamar yanzu irin yadda musulmi suke zaune kamar da shi Sheikh al-Qardawi ya kawo yau yawan musulmi suna zaune ne a ƙasa wanda suke ba mulkin mus- ba daular musulunci bace amma abin da ya abin da ya sanya su a zamantakewa tare da waɗanda ba musulmi ba alkawari ne declaration na constitution ɗin ƙasashe da musulmi sun yadda da shi akan cewar wannan zai tsare musu zaman lafiyarsu da 'yancin addininsu da sauransu to wannan duk mu'ahaduna ne Na- Well, eh, to mu- ina ganin mu tsaya nan waya juzu kira'uha min dhimin sai an yi sallah insha Allah zamu dawo ɗaya da kwata subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a ɗaya da kwata muka ce ko da rabi ne da rabi na'am